بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدعساكي هلرا majalisin karatun fikihu muna karatu a cikin littafin al-muqaddimatu laiziya lil jama'ati al-azhariya na malam abul hasan al-manufi ash-shadhili rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a yau muna ranar alhamis ne goma sha ɗaya ga watan al-juma'a al-akhirah shekarar hijira na 1441 wanda kuma ya zo daidai da shida ga watan biyu shekarun miladiya 2020 daidai muna karatu a cikin babin fasalin da yake magana kan farillan sallah mun je zuwa farali na biyar za mu tashi na shida ko sadisatu السجود وصفته أن يمكن جبهته وأنفه من الأرض والركبتين وأصابع القدمين ما لا يتي فرلي نشدا دقتين فرلان سلا أقوي أقوي سجدة أبايا من يكبر حرما من ينيا mun yi tsaiwa don kabar harama mun yi tsaiwa don karatun fatiha mun yi karatun fatiha yanzu na shida shine uh, sujada haka ne الرابعة القيام للإحرام الخامسة الركوع يوم من يركوع با وما لن يهدى يهدى سيوا دون كبار حرما دا سيوا دون كراتون فاتحة أبو لي ديني با ركوع شيني نابيار دا متاشي نشدا سجدا malam ya ce sujada wa sifatuhu sifarsa kuma an yi makina jabhatahu wa anfahu min al'arub shi ne ya tabbatar da mai sallah kenan mai sallah ya tabbatar da jabhatahu fiskarsa wa anfahu da hancinsa min al'arub a ƙasa wa rukbataini da gwiwoyinsa biyu wa asabi alkadamaini da kuma yatsun kafa wannan shine sifar sujada amma a malikiya sun bambanta gaban sujada a wajen matsayi shesa ko wajen tarifi ba sa kawo sauran gaban goshi kawai suke kawo a wajen tarifin sujada kamar yadda wasu suke suke ta'arifin sujada da cewa masul ardi wa mattafala biha min sabitin bil jabha masul ardi wa mattafala biha min sabitin bil jabha taba kasa taba kasa taba kasa wa mattafala biha da abin da ya ya haɗu da ƙasa ƙasa da abin da ya haɗu da ita Eh, kaga kenan in an ce taɓa ƙasa kowa ya san me yake nufi da ƙasa abin da ya haɗu da ita kuma ya haɗa da su ta- tabarma ko ko wannan fulo na masallaci da muke sujada a kai da aka yi fula- da aka yi fulo wa ƙasa eh, ko tiles duk da yana haɗe da ƙasa ko ma eh, carpet da yake kan tiles ɗin duk suna haɗe da ƙasa ya hada matasala biha ko da dakali ne aka yi ko da ce dakali ne wuri ne dakali to a- a- idan mutum yana zai iya sallah akai yayi sujada saboda ya hada da ƙasa Eh, ko da ma a ce gado ne ko tebur ya iya yi sallah akai yayi sujada saboda asalinsa yana kan ƙasa in banda abin da ya shafi gado da shimfiɗa to shi kuma wani abu na eh, eh, wanda ya- wa- wani abu wanda yake da alaka da wani gaye ya shiga cikin abin to sai a ƙi haka a sakamakon wani abu na shimfiɗa ko wani katifa ko waye wanda akwai akwai akwai akwai gayu da kwalliya a ciki sujada kuma eh, kaskanci ne cikakken kaskanci ne ga Allah subhanahu wataala amma in ba haka ba matukar abin yana ɗamfare da ƙasa to za a iya sujada za a iya sujada a kansa Eh, sannan ya zama sabit tabbataccen abu ne ba abu ne wanda zai iya tafiya ba Eh, ana ana sujadar ya zame ya tafi misali ba zai ba zai yi ba sujada a kansa ba Eh, to sai suke sai sai suke takaitawa akan fiska yadda wasu sukan kara da hanci amma da suke takaitawa akan fiska saboda imam malik allah ya masa rahama a ya tafi akan cewa gaban sujjada eh, in ban da goshi sauran duka sunna ne ba, ba, ba wa- wajibi ba ne goshi shine farali a sujjada hanci eh, ba farali ba ne gwiwoyi biyu da yatsun kafafu duka ba faral- farali shine ha- goshi sauran duka sunna ne na sujada Uh, ma wasu malamai suna ganin cewa uh, duka gaban sujada guda bakwai duka matsayinsu ɗaya haka ne ake sujada idan mutum ya ya ya cire guda ɗaya daga cikinsu to uh, sujadarsa ba ta yi ba saboda hadisin annabi salama hadisin abdullahi dan abbas cikin bukhari da muslim annabi alaihi salatu wassalam ya ce umirtu an asjuda ala sab'ati azumin Ah, an umarce ni da na yi sujada akan eh, kasusuwa guda bakwai wa Allah a kuffa sauban wala sha'aran sannan an hane ni na tattare tufafi ko gashi yayin da zan yi sujjada Ah, to wannan hadisin yana nuna cewa ah, gabbai guda bakwai su ne gabban sujjada da haka sai waɗannan malaman suka tafi akan cewa waɗannan gabbai guda bakwai kowannen su farilla ne gabbai bakwai ɗin kuma yana nufin ah, goshi da hanci a matsayin ɗaya yake gaba ɗaya ce hannaye tafin hannaye guda biyu uku kenan gwiwoyi guda biyu biyar kenan sai yatsun kafa guda biyu bakwai kenan don haka sai musamman kamar imamu shafi ya lai masar hama ya tafi da riko da wannan hadisin kan cewa dukkan waɗannan gaban guda bakwai farilla ne a a sujada sai idan ya mutum ya makkana su a ƙasa sannan ah, yake zama wato yayi yayi sujada irin wacce take ta sallah sujada da ma'anar larabci ba sai da wannan siffar ba sun kuyo ma sujada ne a ma'anar larabci durkuso ma sujada ne a ma'anar larabci amma a ma'anar eh, shari'a ta sallah sujada sallah a ma'anar shari'a to shine sujada da aka yi ta kan gaban nan guda bakwai to amma da hanci da goshi gaba ɗaya ce to a nan matsayinsu ba ɗaya ba ne asalin gabar goshi ce hanci ne ke biye da ita da haka idan mutum ya yi sujada ya kafa goshinsa bai sa hancinsa ba sujadarsa ba za ta ɓace ba domin gaba ce guda ɗaya sai ya zo da wani sashe bai zo da wani sashe ba kuma sashen da ya zo da shi ɗin sai ya zama shine sashe mafi mafi girma shine sashe mafi girma to sujadarsa ta yi sai dai kawai ya rage mata daraja da bai ajiye hancinsa a ƙasa ba amma inda a ce zai sujada akan hanci bai sa goshinsa ba kuma ba larura ba ta kai shi ga haka to sujadarsa ba ta yi ba ba ta yi ba nan da malam ya ce an yi makina jabhatau ya tabbatar da goshinsa tabbatar da goshi yana nufin mutum ya ajiye goshinsa a ƙasa ta yadda zai bi wa goshin nauyi ba tare da ya tsananta ba zai bi wa goshin nauyi amma ba tare da ya tsananta ba sai ya guji shafa goshinsa a ƙasa ya zama ba wani nauyi a goshin kawai nauyin yana hannayensa ya dafe ya dogara da hannayensa goshin kuma ya ɗan wato ya ɗan farashi a ƙasa wajen sujada to wannan shi ba shi ne ake nufi da tamkinul jabha ba ba tamkinul jabha ba ne wani sannan kuma ya nisanci danna goshinsa a kai musamman da nufin ya fitar da alama ta sujada a goshinsa saboda ya alfahari da wannan alamar yana mai tawilin faɗin Allah ta'ala simahum fi wujuhihim min athari sujud alamomin su shine a fiskar su akwai alamom akwai alamar sujada sai ya tsammanin cewa alama ake so a gani na taban sujada a goshinsa don haka sai ya dinga danna goshinsa yana murzawa saboda wurin ya danyi tabo ya danyi alama shi ma shiga cikin yan simahu to amma abinda malamai suka fassara simawun fi wujuhin min asarin sujud wannan sima ce ta khushu'i sima ce ta nutsuwa wato waɗanda suka saba sujada wa Allah maɗaukakin sarki wannan sujadar da suke yi wa Allah za ta sanya musu nutsuwa da tawalu'u da khushu'i sun saba kaskantar da kansu wa Allah maɗaukakin sarki sai zama mutane masu alama ta tsoron Allah maɗaukakin sarki da ka ga fiskarsu da ka kamanninsu ka kamannin masu sujada da haka ba ana nufin da ka hagoshin su ga tambarin annuri ne yana sujada ba da haka malamai suka ce tamkinu jabha hala ce bainal guluwi wal jafa hala ce da take tsakanin wuce gona da iri wajen makka na goshi shine mutum baya danna goshinsa a ƙasa wai don ya fidda alama ta sujada sannan kuma mutum baya saisaye goshinsa a ƙasa ta yadda goshin bai ɗauki wani nauyi ba to ana son nauyin kan mutum ya zama a kan goshinsa lokacin da yake sujada shine tabbacin ya makkana wato goshinsa a ƙasa an gane ko? ba shafawa ake ba makkanawa ake tabbatarwa ake don haka shi yasa mala yace tamkinul jabha wato tabbatar da goshi wa anfahu min al da kuma hancinsa a ƙasa mun faɗi matsayin hanci sai mala yace wa rukbataini wa asabi al qadamaini da gwiwoyi da kuma yatsun kafa kamar da na yi bayani a baya wannan a malikiya duka sunna ne goshi shine farilla sunna ne yatsun kafa da ake nufi da shi yatsun kafa ana nufin cikin yatsun ba tsininsu ba cikinsu ba tsininsu ba an ce cikinsu kuma shine abinan kenan lankwasa su za a yi su fuskanci alkibla a lankwasa su su fuskanci alkibla sai ya zama gurin da ka saba kake takawa na yatsun to wannan gurin shi daka ajiye a ƙasa kana mai lankwasa yatsun suna kallon alƙibla yayin da kai sujada ba caka su ake haka ba sannan ba bayan su ake shimfiɗawa ba su kalli yamma an gane dama ba za ta wuce hala uku ba halin ba zai wuce uku ba ko dai mutum ya tsayar da yatsunsa ko ya shimfiɗa su ta baya ko kuma ya lankwasa su ta ciki su kalli alƙibla to wannan sifa hala ta uku ita ce daidai hala ta farko kafa su ba daidai ba ne kuskure ne hala ta biyu lankwasa su baya ba daidai ba ne kuskure ne السابعة والثامنة farilla ta bakwai da farilla ta takwas arraf'u min ruku'i dagowa daga ruku'u wasujudi da dagowa daga sujada fa in tarakahu wajabat al-i'adatu idan ya bar shi to maimaici ya wajaba dagowa daga ruku'u da dagowa daga sujada malam ya hada su a waje daya amma farillai ne guda biyu daban-daban kuma gurbin su daban-daban lokacin da mutum ya yi ruku'u to ɗagowa daga ruku'u wannan farilla ne wannan farilla ne ɗagowa daga ruku'u farilla ne ba tsaiwa ba ba tsaiwa bayan ɗagowa daga ruku'u ba a ɗagowa daga ruku'un kafin ya tafi sujada wannan farilla ne inda a ce zai ɗago daga ruku'un da ya ɗago ya raba hannayensa da gwiwoyinsa ya taso amma bai tsaya ba sai ya tafi sujada to ya dago daga ruku'u ya dago daga ruku'u sai dai kuma wani faralin ya bari daban za mu zai magana a kansa to wanda ya yi ruku'u to wajibi ne sai ya dago daga ruku'u sannan ya tafi sujada. idan ya yi ruku'u bai ɗago ba daga can sai ya wuce sujada to ya bar farali idan bai dawo ba ya tafi a haka to tsallasa ta ɓaci idan kuma rafkana ya yi ya tuna sai ya dawo to idan zai dawo to zai dawo ne zai dawo ne da sunkuyo ba sai zai dawo ba tunda daga ruku ya tafi sujada jama'a yanzu me bai yi ba dagowa ne bai ba daga ruku'u to idan ya tuna yana sujada to ai a sunkuye zai dawo saboda zai dawo ruku'u ne ba tsaye zai dawo ba zai dawo a sunkuye ne har sai ya dawo ruku'u sai ya ɗago daga ruku'un da bai yi ba sai ya sujada bayan sallama idan liman ne ko mai sallah shi kadai tunda yanzu in ya ɗago daga ruku'un zai koma sujada da da ya riga yayi ne to amma wacce wacce ya riga yayi ta zama ƙari a sallah bata da mahalli don haka sai ya mata sujada bayan sallama idan liman ne shi ko mai sallah shi kadai amma mamu idan yana bin liman sai liman ya ɗago daga ruku'u sai mamu shi kuma bai ankara ba sai ya tafi sujada sai da sai ya gano cewa ashe ɗagawa aka yi daga ruku'u to sai ya dawo shi ma a sunkuye ya kama gwiwa sai ya ɗaga daga ruku'u to amma shi bambancinsa da da liman da mai sallah shi kadai shi mamu ba zai sujada ba adi ba liman ya ɗauke masa wannan kuskuren da ya yi zai yi ƙoƙari ya dawo ne ya yi abin da bai yi ba sai a ci gaba da sallah ba zancen ba adi a kansa an fahimta idan har ya zamana cewa ko liman ɗin ko mamu ko mai sallah shi kadai da ya tafi ya ruku'u kuma daga nan sai ya wuce zuwa sujada ba tare da ya dawo ba to idan ya tafi a haka ya sallarsa har ya sallame sallar shi ba ta yi ba saboda ya bar farali guda ɗaya ɗagowa daga ruku'u ko ma guda biyu domin bayan ɗagowa daga ruku'u akwai daidaituwa duk bai yi ba to wannan sallarsa ta baci amma idan ya zama na cewa ya tuna bayan ya riga da ya kammala wannan raka'ar sai ya tuna bai ɗago daga ruku'u a raka'ar baya ba to mafitarsa a nan shine zai jefar da wannan raka'ar wacce ya jefar mata da ɗagowa daga ruku'u sai ya gina ainihin wato wata raka'a a madadinta kamar yadda muka sani a baya ga wanda ya bar farali kuma ya wuce wannan raka'ar da faralin ke ciki kuma ya samu ikon tunawa tun yana cikin sallah to zai jefar da raka'a ya gina wata a gurbinta to haka dagowa daga sujada mun karanta sujada farilla ne to dagowa daga sujada ma haka farilla ne idan yayi sujada to sai ya ɗago daga sujada kafin ya koma wata sujadar in ya koma watan ma sai ya ɗago kowace sujada ɗagowa daga gare ta farilla ne farilla ne fa'in tarakahu wajabatil i'adatu idan ya bar wannan wajibin ko na ɗagowa daga ruku'u ko na ɗagowa daga sujada wajibi ne ya sake sallah a galibi waɗannan farillai guda biyu ana kuskure ana kuskure a cikinsu ko dai kuskuren ɗagowa a ruku'u ko kuma kuskuren nutsuwa a sujada za ka ga a sujada a ruku'u waɗansu idan suka yi ruku'u sai su wuce ta can amma galibin da wannan sallar alhamdulillahi ta fara raguwa yanzu in ba ka je ka waɗansu gurare ba da ilimi bai shiga ba da wuya ka ga irin wannan sallar amma da shahararriyar sallah ce an yi ruku'u ana yin ruku'u kawai sai a wuce sujada a taɓa gwiwa kawai sai a wuce sujada to kaga wannan an bar farillai guda biyu ɗaya shi muke yi yanzu ɗagowa daga ruku'u ɗaya kuma ba mu yi shi ba yana gaba shine daidaituwa a tsaye bayan an ɗago daga ruku'u sujada ita ma akwai masu masu idan suka yi sujada sai zama maimakon ya ɗago daga sujadar in ya ɗago ya zauna ya daidaitu a'a sai ya zama idan ya tafi sujada to in ya tashi kawai goshinsa zai ɗaga kansa zai ɗaga sai ya mayar alhamdulillah alaikum to kun ga wannan shi wanda ya ɗago goshinsa daga ƙasa bai ɗaga hannayensa a ƙasa ba kawai goshinsa kawai ya ɗaga amma da hannayensa da gwiwoyinsa da yatsunsa da suke can ƙasa duk ba su rabu da ƙasa ba goshin kawai ya ɗaga sai ya mayar to wannan bai ɗago daga sujada ba ba ya ɗaukan hukuncin ɗagowa daga sujada sai ya raba goshinsa daga hannayensa daga ƙasa sannan ne ya ɗago daga sujada wanda kuma ya ɗaga goshinsa da hannayensa daga ƙasa amma yana ɗagowa sai ya koma to wannan shi kuma nutsuwa daidaituwa da nutsuwa duka ya rasa kenan wanda ya ɗaga goshinsa bai raba hannayensa da ƙasa ba to shi ya bar farali guda uku ya bar ɗagowa daga sujada ya bar daidaituwa a zaune ya bar nutsuwa wanda kuma ya raba hannayensa da ƙasa amma kuma bai zauna ba ya sake komawa to wannan ya bar daidaituwa sannan kuma ya bar nutsuwa amma ya ɗago daga sujada to duka dai faralin aka bari shi kuma farali guda ɗaya idan aka bari ko dai a riske shi inda sauran dama ko kuma a jefar da raka'a inda damar hakan ɗin ko kuwa a sake sallah idan duka waɗannan damammakin sun kubuce fahimta rakahu wajabati i'adatu in ya bar wannan wajibin wajibi ya sake wato sallah التاسعة فرلة ترى aljulusu lissalami zama don sallama ƙadara ma ya atadilu fihi wa yusallimu gwargwadon yadda zai daidaita ya yi sallama aljulusu lissalami zama domin yin sallama ƙadara ma ya atadilu fihi gwargwadon yadda zai daidaita a cikinsa wa yusallimu ya yi sallama mai zama a ƙarshen sallah zamansa yana da halaye ko yana kunshe da al'amura kamar guda hudu ko biyar kowane al'amari guda ɗaya hukuncinsa hukuncin zama dan shi na mai zama zaman ƙarshe a sallah yana ɗauke da al'amura guda hudu zuwa biyar kowane al'amari hukuncinsa shine hukuncin zama dan shi al'amari na farko akwai tahiya al'amari na biyu akwai salatin annabi sallallahu alaihi wasallam al'amari na uku akwai addu'a al'amari na hudu akwai sallama al'amari na biyar shi yakan taso ga mamu mamun da limaminsa ya sallama shi kuma ya ci gaba da addu'a al'amari na farko idan mutum ya zauna duka tahiya ta kunshi wa'ina abubuwan a duka zaman ya kunshi wa'ina abubuwan za a yi tahiya a cikinsa za a yi salati a cikinsa za a yi addu'a a cikinsa za a yi sallama a cikinsa to nan kuma hukuncin su daban-daban ne a wajen malaman fiqh suka ce tahiyya sunna ce salatin annabi sallama mustahabbi ne addu'a ma mustahabbi ce sallama farilla ce addu'a bayan sallama liman makaruhi ce da haka zaman yana ɗaukan hukuncin abin da kake karantawa a lokacin da mutum ke zaune ke karatun tahiya to a wannan lokacin zamansa na karatun tahiyar sunna ne tunda abin da yake karantawa sunna ne da haka zaman da yake yi sunna ne lokacin da mutum ya shiga salatin annabi sallallahu alaihi wasallam a malikiya salatin annabi mustahabbi ne da haka zaman da yake yi yake salatin annabi a cikinsa wannan gwargwadon wannan zaman mustahabbi ne amma a wajen wasu kamar mazhabar hambaliya salatin annabi sallama wajibi ne da haka zama gwargwadon karanta salatin shi ma wajibi ne a sannan addu'a addu'a mustahabbi ne don haka zaman da mutum yake gwargwadon zaman da mutum yake addu'a a cikinsa ya gama tahiya da haka zaman sunna ya ƙare ya gama salati zaman mustahabbi na salati ya ƙare ya shiga addu'a har yanzu yana cikin zama na mustahabbi ya kammala addu'a zai ce assalamu alaikum to faɗin assalamu alaikum ɗin nan farilla ne da haka zaman da za a faɗi haka a cikinsa shi ma farilla ne abin da ake nufi shine da a ce mutum zai yi tahiya idan ya yi tahiya sai ya ya yi salati ya yi addu'a sai ya tashi da ya tashi a tsaye sai ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah ya sallama a tsaye sallama shi ba ta yi ba ya bar farilla sallama shi ba ta yi ba kuma akan wannan sallar shi ta ɓaci don ko ya dawo a lokacin ya zauna ya sallama in rafkanuwa ce ko kuma idan ya tafi a haka to sallar shi ta baci domin farilla wajibi ne sallamar a zaune zai yi ta ko bai yi ta a zaunan ba jama'a an fahimta inda a ce tahiya ce bai yi ba alhamdulillah inda ce tahiyya ce bai yi ba yana dagowa daga sujada raka'ar karshe sai ya zauna yana zama ko sai ce assalamu alaikum wa rahmatullah bai yi tahiyya ba ne ra'ayinku na sai ya kabli sai ya kabli sai ya sallama bai yi tahiyya ba sai ya kabli sabanin a ce sallama ce sai tahiyar yayi yayi sallama a tsaye sai sallah ta ɓaci ko ya dawo ya sallaman nan a zaune yayi ba'adi ko kuma sallar ta ɓaci gaba ɗaya amma tahiya bai yi tahiya ba sai ya sallama sallar ba ta ɓaci ba sai dai yayi sujada yayi yayi sujada na sai ta zama ba'adi ittiraran wai nace yayi qabli wai nace yayi qabli sai ya sujada kawai ya yi jabarin wannan tahiyar da da ya bari bai yi ba don haka sallama a zama gwargwadon lokacin da za a yi sallama a cikinsa to farilla ne saboda a zaune ake yin sallama kamar yadda a tsaye ake kabbarar harama to a zaune kuma ake yin sallama idan aka yi kabara harama a zaune ba ta yi ba idan aka yi sallama a tsaye ba ta yi ba amma al'amari na biyar wadda na ambata yana ga mamu mamun da limaminsa ya sallame ko mai nafilar da yake nafila yake tahiya ake hudubar juma'a ana hudubar juma'a to wanda limamin sa ya sallame kuma ya ci gaba da addu'a a cikin tahiya to wannan addu'ar tasa makaruhi ce naka zaman da yake addu'ar a cikinsa makaruhi ne saboda idan liman ya yi sallama sallama ake annabi sallama cewa ya ce fa idza sallama fa sallimu ajma'un in liman ya yi sallama dukkaninku ku yi sallama shi kuma sai ya tsaya yana ta rabbana atina rabbana hablana rabbana kaza liman kuma ya yi sallama ko kuma ana hudubar juma'a sai yake ta addu'a ya zauna tahiya maimakon yana yin tahiya ya sallama sai yake ta addu'a malamai suka ce ya zo da makaruhi haka wannan zaman da yake addu'ar a cikinsa makaruhi ne kun ga hala biyar kenan daga halayen da yake faruwa da mai zama na ƙarshe a sallah almuhim dai mu fahimci cewa zama gwargwadon sallama farilla ne cikin farillan sallah kuma abin da ake so ka fahimta shine ba a sallama sai a zaune wannan shine saƙon ba a sallamar sallah sai a zaune ba a karɓanta a wani yanayi ba zama ba sai ga wanda yake da larura wanda zaman ya gagare shi sallar ma gaba ɗaya a kwanci ya yi ta to wannan shi ya fita daga kiyasi yawa ya fita daga kiyasi hukuncinsa daban ne shi sunansa mai larura al'ashiratu farilla na goma taslimatu tahlili wa hiya salamu alaikum ولا يجزئ غيرها وليس على الإمام والفرد غيرها وأما المأموم فيسلمها عن يمينه ثم يسلم قبالة وجهه يقصد بها الرد على الإمام ثم يسلم على يساره إن كان عليه أحد يقصد بها الرد عليه مالا sai ya shiga magana dangane da ita kanta sallama bayan ya gama magana akan zama don yinta malam ya ce farilla ta goma taslimatu tahlili sallamar warwarewa wato sallamar fita daga sallah wacce an ce mata takbiratul ihram wannan aka ce mata taslimatu tahlil saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tahrimu takbir وتحليلها التسليم حرمت كبر والولد سلم abin da ake nufi da harama kuma shine lokacin da mutum ya shiga sallah an haramta masa daga wasu ayyuka da suka halatta a gare shi kafin shiga sallah don haka idan mutum ya yi kabbar harama to daga wannan lokacin cin abinci ya haramta gare shi shan ruwa ya haramta gare shi magana ta haramta gare shi tafiya ya yi tafiya ko ya wasu ayyuka da ba na sallah ba sun haramta gare shi fitsari ya haramta gare shi bayan gida ya haramta gare shi ga abubuwa to wannan shi sai aka kira ta kabbarar harama wato kabbara ce da take haramta waɗansu abubuwa tahalil shine warwarewa ma'ana halattawa halatta masa abin da wato wacce kabar ta haramta wacce kabar ta haramta wasu abubuwa to yanzu wannan sallama ta halatta su ta halalta su haka yana yin sallama ya halatta ya ci abinci ya halatta ya sha ruwa ya halatta ya yi magana ya halatta ya gudu ya halatta ya dariya ya halatta ya je ya fitsari sai ta zama taslimatu tahlil sallama ita mai halatta mai halalta abubuwan da kabbara ta haramta malam ya kira ta tasimatu tahlil a matsayin farali da ya ce farali farilla ta goma sai ce sallama ta tahalili wannan kamar yana nuna maka akwai wata sallama bayan wannan kuma haka ne ya yi magana ma a kanta akwai wata sallama bayan wannan sallama da a malikiya suke ce mata taslimatur raddi sallamar mayarwa taslimatur raddi sallamar mayarwa kamar mutum ya ce maka assalamu alaikum ka ce masa wa alaikumus salam wannan wa alaikumus salam da kace ita ce sallamar mayarwa wato ka mayar masa sallamar da ya maka shi ma ka mayar masa malam ya ce sallama ta tahalili ta warware haramcin da mutum ya samu kansa a ciki wahiyar salamu alaikum ita ce assalamu alaikum haka yake a malikiya assalamu alaikum suka ce in ka ce wa rahmatullahi wa barakatuhu ka yi makaruhi haka yake malikiya in ka ce wa rahmatullahi wa barakatuhu ka ce wa rahmatullah to ka yi makaruhi amma zance mai inganci hadisi hadisai sun tabbata barkatai akan sallamar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama a sallah bal ma assalamu alaikum zalla shi ya fi rauni cikin abin da aka rawaito abin da aka rawaito assalamu alaikum wa rahmatullah ko assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu amma assalamu alaikum kadai to wannan shi ya fi rauni cikin abin da aka rawaito amma fahimta fahimta fuska abin da malikiya suka fahimta shine assalamu alaikum shi ne ya fi inganci malam ya ce wala yujzibu ghayruha waninta baya wadatarwa baya isarwa wanin sallama baya isarwa wato mutum baya ɗaukowa wani abu daban ya fita daga sallah da shi ba sallama ba ko kanta ita sallamar baya fita da wata kalma ba zai ce ba salamun alaikum ko ya ce alaikumussalam ba zai haka ba ko kuma ya ce shakarallahu lakum ko ya zo da wata kalma ta gwaninta ba za ta isa masa fita daga sallah ba assalamu alaikum shi aka shi aka gada a sunna wannan lafazin da shi ake fita daga sallah a mun yi magana makamanciyar wannan a kabbarar harama yayin da muka ce idan mutum ya ce ya faɗi wata kalma ba Allahu akbar ba bata isar masa ba a kabbarar harama to haka sallama ma idan mutum ya zo da wata jumla ba assalamu alaikum ba bata isar masa ba a sallama amma shin idan mutum bai iya ba ba zai iya faɗa ba ko kurma ne ba zai iya yin sallama ba ko kuma yanzu ya musulunta baya iya faɗanta yaya zai yi to abin da muka faɗa a kabbar harama shine a nan ma zai yi amfani da iya ikon da yake da shi idan ba shi da ikon ya buɗu baki ya faɗi kowace irin kalma to sai ya fita da niyya sai ya fita da niyya shikenan sallarsa ta ƙare da niyyarsa amma yana da ikon ya zo da wata kalma madadin sallama ya tarjama ta ko ya tarjama ta peace be upon you misali bature ne ya musulunta ba zai iya ba zai iya cewa assalamu alaikum ba ce to in zai zai yi zauka gama waya ce masa kace assalamu alaikum sai kasa faɗa kace sai sai ce kace masa peace be upon you sai sai sai ya faɗa da ya zo gama sallah shikenan da wannan zai iya fita daga sallah sai sai ai ta kokarin kuma lakkana mashi assalamu alaikum kafin wani lokacin sallar ya dawo saboda wannan dan an lallaba ne an yawa an abu nan ba wai da ba wai da shi ake yi ba don haka wani lafazi ba zai wadatar ba walaisa alal imami wal fadli ghairuha babu babu wata sallama akan liman da mai sallah shi kadai ghairuha banda wannan ba wata sallama a kan liman da mai sallah shi kadai ghairuha banda wannan sallamar ta haka mai sallah liman cewa zai kawai assalamu alaikum suka ce in zaka wajen kumɗin da kafin da mimun sai ka ɗan yi dama eh assalamu alaikum sai ka ɗan karkata dama wajen kumɗin mai sallah shi kadai ma abinda zai faɗa kenan assalamu alaikum laisa alaihi ma gairuha ba wani abu kuma a kansu bayan faɗan wannan liman da ya ce assalamu alaikum ya gama mai sallah shi kaɗai da ya ce assalamu alaikum ya gama wannan malai yana maka ishara zuwa ga cewa kenan ai mun saba tambaya a ciki a wurin karatu cewa masu sallah mutum uku ne mun saba faɗa nakan zo da shi lokacin ta fuskar tambaya masu sallah mutum uku ne da liman da mamu da mai sallah shi kadai to ku dinga bin malaman fikihu da wannan da wa'annan mutanen guda uku in suna maganar sallah a lokacin da kaga ana ta bayanin sallah ba a ware wani daga cikinsu ba to abin da ake faɗa ya shafi kowa a lokacin da kaji an ce maka mamu to kenan fa kenan liman da mai sallah shi kadai sun bambanta da mamu a wannan hukunci a lokacin da kaji an ce maka liman da mai sallah shi kadai ba a ce maka mamu ba to ana nufin mamu kenan shi hukuncinsa ya ba mata da nasu an fahimta kamar wannan wajen da malam ya ce walaisa alal imami wal fadli ghairuha babu sauran wani abu kuma akan liman da mai sallah shi kadai shikenan sun gama sallah bayan wannan assalamu alaikum din saurawa saura mamu sai malam ya ce wa ammal ma'mumu amma shi mamu fa yusallimuha an yaminihi sai yayi sallama sai ya sallame ta ta damansa ita assalamu alaikum din ta tahlil din har yanzu muna magana ne akan sallamar fita daga sallah to sai ya sallame ta an yaminihi ta damansa thumma yusallimu qubalata wajhihi sannan sai ya sake sallama qubalata wajhihi setin fiskarsa yaqsidu biha ar-radd 'ala al-imami yana nufin mayar wa liman sallama wannan ana ce mata taslimatur raddi sallamar maidawa ai kun ga malam cewa yace liman iya ta farko ne ta tahlili kawai ba wata sallama a kansa saboda ai wannan tamamu ta maidawa ne aka ce yayi setin fiskarsa yana nufin mayarwa liman to liman shi in an ce zai taslimatur raddi wa zai mayarwa babu ashe shi yasa aka ce ba wata sallama a kansa bayan ta tahalili ta fita daga sallah amma shi ma mufa ai gabansa akwai liman don haka zai maida mashi sallama don haka zai yi sallama sai tun fiskarsa ya kusidu biha radda alal imami yana nufin maida wa liman wato sallama thumma yusallimu ala yasarihi sannan sai ya sallama a hagudinsa in kana alayhi ahadun idan ta hagu ɗin akwai wani yaksudu bi radda alaihi yana nufin shi ma mayar masa sallama lokacin da kuke sallah ga liman nan kana mamu ga liman a gabanka ga sahu ta damanka da hagu ɗinka to lokacin da ka zo sallama ta farko ta warwara dama ita an ce za ka ɗan yi dama da ita kaɗan assalamu alaikum da haka ka gama da na damanka yi sai liman assalamu alaikum ka mayar masa shi kuma sai kuma na hagudinka assalamu alaikum suka ce in hagudin akwai wani in kuwa hagu ba kowa to shikenan ba bukatar yi a hagu iya dama ta wata sallamewa da ta maiwa liman ta ishi mamu kenan sallama nawa inda wani a hagu sallama sallama uku a nan malamai na malikiya suka yi fashin baki a wannan batu suka ce amma fa da aka ce liman mayarwa limaminsa da kuma aka ce mayarwa na hagu idan hagu din akwai wani suka ce sai idan limamin ya cika limaminsa sai idan na hagu din ya cika mamu eh wai abin nufi shine inda a ce ya zo ya samu ana raka'ar ƙarshe a sujjada ko ana tahiyar ƙarshe to a wannan lokacin wannan limamin ba cikakken limaminsa ba ne inda da rafkanwa a cikin sallar ma ba ta shafe shi ba da haka in yi zo sallama ba zai mika ta gaba ba don bashi liman da ya tashi raka'arsa hudu yayo da haka wannan limamin ba cikakken limaminsa ba ne ba zai mayar masa sallama ba sannan idan na hagu ɗinsa shi ya samu sallah amma sai a raka'ar ƙarshe ana sujada ko ana zaman tahiya sai wani ya zo ta gudunsa sai ya zauna sai ya zaman tahiya da liman ya yi sallama to shi zai yi sallama ta dama ta fita daga sallah ya yi sallamar mayarwa liman sai tun fiskarsa amma ba zai yi hagu ba kuma ga wani a hagu ɗin amma ba zai yi ba saboda ba su kyakkyan mamunsu ba ne bai samu cikakkiyar sallah ba malamin fiqh kenan malai ce wal afdalu fi taslimatir radd abin da yafi falala a sallamar maida wannan an takuna bi lafzi taslimati tahlil shine ta kasance da lafazin sallamar idarwa eh abin mana yace abin da yafi falala sallamar maida wannan ta kasance da lafazin sallamar fita daga sallah nan maganar malam akwai akwai akwai wani akwai wata latifa da za mu fahimta malam ce abin da yafi falala sallamar mayarwa ta kasance da lafazin sallamar fita daga sallah yanayin lafazin sallamar fita daga sallah assalamu alaikum da haka abin da ya fi falala to sallamar mayar wa liman ma ta zama irinta assalamu alaikum sallamar na hagu ma ta zama irinta assalamu alaikum sai ce abin da ya fi falala me yake nufi kenan irin ita wannan sallamar ta mayarwa tana iya ɗaukan sauyi sauyin da sallamar farko ba za ta iya ɗauka ba sallamar farko mun yi dole ta zo ta assalamu alaikum kar a canza ta a ce salamun alaikum ko alaikumus salamu sai dai assalamu alaikum amma sallamar mayarwa ita ana iya mata wannan yana iya sallamar mayarwa ya ce salamun alaikum yana iya cewa alaikumussalamu misalin ya ce assalamu alaikum sallamar farko sai ya ce salamun alaikum waliman sai ya ce alaikumussalam wani hagunsa duk wannan ya yi tunda dai ta farkon ya zo da ita da lafazin da aka wajabta to shi yasa da malam yace an fi son sallamar mayarwa ta zo irin lafazin sallamar fita daga sallah yana nuna cewa kenan ana iya canza lafazin amma dai an fi son a zo da shi iri ɗaya malam yace wala yushtaratu an yanwiya بسلامه الخروج من الصلاة على أحد القولين المشهورين ما لن يتي ولا يشترط باشرة بني أن ينوي بسلامه ينية دسلم الخروج من الصلاة نير بتاد سلة على أحد القولين المشهورين أبسا دينزنتك بيو شهر الروح ba sharaɗi ba ne sai ya yi niyyar fita daga sallah sai ce a bisa ɗayan zantuka guda biyu shahararru kenan nan mu fahimta cewa malaman malikiya sun yi saɓani dangane da mai yin sallama shin sai ya ƙudura niyyar fita daga sallah ko kuma kawai in yayi sallama ko bai yi niyyar fita daga sallah ba inda ya yi sallama ya gama sallah to sai suka samu saɓani wasu sai suka ce a ba zai yiwu sallamarsa ta da shi daga sallah ba sai ya yi ta da niyyar fita daga sallah amma idan ya yi sallama ba da niyyar fita daga sallah ba misali yana cikin sallar yana cikin sallar kawai sai ya sallame sai ya sallame muƙaddara ya yi salata na sallama ya sa ma a ransa cewa zai yi wata addu'a a cikin tahiya a sallar yana kammala salati kawai sai ya ya faɗa sallama har ya ce kai na so ku fa ne addu'a kaza gashi kuma na yi sallama kaga na yi kamar bai yi niyyar sallamar ba sabo ne ya sa shi ya sallama to wasu malamai suka ce sallarsa ba ta yi ba sai ya saki ya yi sallama ya fita daga sallah ba da niyya ba wasu kuma a malikiya suka ce a'a sallarsa ta yi ai ita sallama dama ƙarshen sallah ce yin ta shine gama sallar na haka ko ba da niyya ya yi ta ba sallarsa ta ta ƙare inda ya yi sallama don haka sai malam ya ɗauki zance na biyu cewa ba sharaɗi ba ne sai ya yi niyyar fita daga sallah shine wala yushtaratu ba sharaɗi ba ne an yanwiya bi salamihil khuruj min salati wai ya daura niyyar fita daga sallah da sallamarsa ala ahadil qawlain al mashhurain a bisa ɗayan zantuka guda biyu shahararru malam sai ya tafi akan wannan zancen cewa ba sharadi bane in yayi sallama ko ba niyya sallarsa ta yi sai ce wa muqabiluhu ɗayan zancen kuma shahararren ɗayan zancen shahararren shi wa muqabiluhu wato opposition eh opposition na wannan zancen shine labudda min zalika dole ne sai ya ɗaura niyyar gama sallah ɗayan zancen dole ne sai ya ɗaura niyyar gama sallah to amma malam yana nuna mana cewa ba shi ne ra'ayin da shi yake a kai ba saboda ya faro mana da wancan ra'ayin na cewa ba dole ba ne to sai malam ya ce wa alaihi ya imamu bi salamihi al-khuruj min as-salati was-salama ala al-mala'ikati wal muqtadina bihi wa yaqsidu al-fadhu as-salama ala al-mala'ikati nan wurin ina so mu nutsu mu fahimci abin da malam yake cewa saboda ya yasar da wata kalma yanzu mun shiga zance na biyu cewa sai da sai da niyya mutum yake fita daga sallah in yi sallama a zance na biyu sai malam ya ce wa alaihi to akan wannan zancen na cewa dole sai da niyya sai malam yace ya imamu bi salami liman ku dinga fahimta har yanzu in kun ji malam in kun ji karatu malaman fiqh sun sun ce liman ko sun ce mai sallah shi ko sun ce mamu suna so su bambanta muku su ne yawa da haka akan wannan zancen ya imamu bi salamihi al-khuruj min as-salati liman zai ɗaura niyyar fita daga sallah da sallamarsa liman zai ɗaura niyyar fita daga sallah da sallamarsa wassalama alal mala'ikati da yin sallama wa mala'iku wal muqtadina bihi da yin sallama wa masu koyi da shi domin lafazin sallama ai assalamu alaikum kun kuma kuri yake nufi amincin Allah ya tabbata a gare ku to in liman yace assalamu alaikum amincin Allah ya tabbata a gare ku da suwa yake da mala'iku da masu bin sa da haka zai daura niyyar fita daga sallah sannan sallamarsa tana nufin mala'iku da masu koyi da shi wa yaqsidul fadhu assalamu alal mala'ikati shi kuma mai sallah shi kadai zai ɗaura niyyar sallama wa mala'iku ne mai sallah shi kaɗai zai ɗaura niyyar sallama wa mala'iku ne a nan malam yana magana ne akan niyya wajen sallama amma sai ya shigo maganar sallama wa mala'iku wanda wannan ya shigar da wani abu cikin wani abu kuma ya jefar da wani abu kuma ya haɗa abubuwa guda biyu da a cikin hukunci ɗaya da ba hukuncinsu ɗaya ba cewa liman zai ɗaura niyyar fita daga sallah to haka mai sallah shi kaɗai ma a wannan zancen na cewa sai an yi niyyar fita daga sallah a wannan zancen to mai sallah shi kaɗai ma zai ɗaura niyyar fita daga sallah haka ma mu ma a wannan zancen zai ɗaura niyyar fita daga sallah to amma malam sai ya jefar da da niyyar mai sallah shi kadai ta fita daga sallah sai ya ambaci kawai a lamirin kun na mai sallah shi kadai da mala'iku yake a lokacin da yake maganar kuma niyya wajen fita daga sallah ai kun ga yace wal faddu ko sai ce wa yaqsidul fardu salama alal malaikati mai sallah shi kadai zai niyyar sallama wa malaiku ai ba magana sallama wa malaiku tukunna yanzu ba magana da wa ake sallama ba magana ake na niyyar fita daga sallah kun ga na liman ya ambata yaqsidul wa yaqsidul imamu bi salami al-khuruj min as-salati liman zai niyyar fita daga sallah da sallamarsa to wa yaqsidul fardu shi ma wa yaqsidu al-fadhu bi salami al-khuruj min as-salati haka mai sallah shi kadai ma zai niyyar fita daga sallah da sallamarsa haka ma mu ma zai niyyar fita daga sallah da sallamarsa haka a wannan hukuncin dukkan su hukuncin su daya sai malam ya ambaci niyyar kadai wa liman bai ambata wa mai sallah shi kadai ba wani har zai iya fahimtar cewa da mai sallah shi kadai da liman suna da bambanci a wannan hukuncin sannan bai ambaci mamu ba wanda zai ɗauka cewa mamu yana da bambanci da liman da mai sallah shi kadai a wannan hukuncin sai liman sai malam sai ya shigo da maganar lamirin kum a cikin sallama assalamu alaikum sai ya shigo da wannan lamirin maganar wannan lamirin da wa ake zaka iya tambaya an kasan larabci assalamu alaikum kum da wa ake sai shine sai malam yanzu sai yake baka karatun liman ya ce assalamu alaikum yanayi ne da mala'iku da kuma masu koyi da shi mai sallah shi kadai fa in ya ce assalamu alaikum shi kadai yana sallah kuma sai ya ce assalamu alaikum bai ce assalamu ala ibadillahi ba sai ce assalamu alaikum da wa yake to shine shi kuma da mala'iku yake akwai mala'iku mafi karancin wato mala'iku da suke tare da mutum su ne mala'iku marubuta to assalamu alaikum idan ma mu ne fa idan ya ce assalamu alaikum to shi shi ma yana yi ne da da mala'iku da kuma sauran mamu yan uwansa da sauran mamu yan uwansa da haka wannan shi hukuncin baya cikin hukuncin maganar da malam yake yi na niyyar wato fita daga sallah don haka a zancen waɗanda suka ce wajibi ne niyyar fita daga sallah shine ba mai fita daga sallarsa ko liman ne ko mai sallah shi kaɗai ne ko mamu ne face sai ya ɗaura niyyar fita daga sallah ta hanyar wannan sallamar tasa sannan ya zama ya fita daga daga sallah zance mai inganci dangane da sallama duka waɗannan karastuka da malikiya suka zo da shi Allah ya saka musu da alkhairi sun zurfafa bincike da bayanai da kuma istinbati amma abu mai sauki shine annabi sallallahu alaihi wasallama abin da ya shahara a cikin hadisai bukhari da muslim cikin sunan ingantattun hadisai kuma ba a mahalli ɗaya ba sallolinsa yana idarwa ne da assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah ya juya dama a sallamar farko ya juya hagu a sallama ta biyu ya zo da lafuza daban-daban amma da ya sallama biyu da ita ce manzan Allah sallama yake idar da sallah ko ta nafila ko ta farilla hadisin sallama ɗaya hadisi ne mai raunin ma'ana kwarai da gaske hasashe ne nana na Aisha radiyallahu anha dangane da sallamar manzan Allah sallama guda ɗaya domin a cikin dare ne a sallar dare ne ta ji shi har malamai suke cewa ta yiwu ma wato takin da ya saba yi assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum ta yiwu assalamu alaikum wa rahmatullah da ya yi na farko shi tashe ta a bacci amma ba ta ji ba tunda shi ya tashe ta ba lallai ta san me ya tashe ta ba sai ta ji na biyun kawai assalamu alaikum sai ta rawaito mana assalamu alaikum nan tunda ba a ji shi a masallaci ya taɓa yin assalamu alaikum ba ya yi sallar juma'a ya yi sallar farilla a masallaci ya yi sallar kasar da sahabbai ya yi sallar wutiri ya yi sallar rakatul fajri amma duk ba a ji shi yana wannan sallamar ba don haka sai ya zama tana da raunin ma'ana kwarai da gaske don haka sallama da ta inganta ta fi karfin inganci wajen annabi alaihi salatu ta ce sallama biyu a cikin kowace sallah ko ta farilla ko ta nafila kuma ko mace ko namiji ko liman ko mamu ko mai sallah shi kadai ba su da bambancin sallama Allah ta'ala alam kasancewar lokaci ya riga da yayi za mu haƙura mata shi akan farali na goma sha ɗaya idan Allah ta'ala ya kai mu sati da rai da lafiya wa sallallahu wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik
bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin وأصلي وأسلم على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ونيتي مالا نادى تنبيا أكل limamin da alwalarsa ta karye lokacin da yake tahiyar ƙarshe ya zai yi wajen maiwa maiwar wani gaba to an fahimci tambayar ba liman yana zaman tahiya sai alwalar shi ta kare waya zai yi wajen maye wani a gurbinsa to wannan shi ma mai sauki ne ai tashi zai yi tunda shi kan a lokacin alwalarsa ta karye ai magana ma zai iya yi magana ma zai iya yi ta haka sai ya tashi sai ya dubi wanda yake bayan sai ke setinsa sai ya ce kai ka karasa da ku kai sallama da ku sai ya fita abinsa ya yi istikhlafi eh ai istikhlafin ba wai lallai lallai shine sai ya sa hannunsa ya babba ya babba sai ya jawo wani sai ba shi kan sallarsa ba ta kare ba me ya ma'anar ya ta baya baya haka yana yana lallabawa ya ta kwamo wani ya jawo shi shi kowaye ba zai yi ba ai sallarsa shi ta kare jiya kawai zai yi
tunda ta kare ba wani zancen doka a kansa cewa shi ba zai juya ba ko ba zai yi magana ba kawai zai jawo wani ne sai ya sai ya sai ya aje shi a gurbinsa don haka a irin wannan lokacin shi wanda aka aka aka aka aka appointing ɗinsa ya karasa sallah to shi kuma ba wai zai zai zai ta rarrabe ba ne sai ya dawo gaba a haka za su karasa sai sallama a haka zai karasa tahiya sai ya sallama da su cikin sai su sallama eh ba na ba cikin insha Allah to ina ga sai mai sallah kenan tunda babu wani abu ya biyo baya Allahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik